الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha shida ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda ya dace da hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna darasi na saba'in da biyar a cikin wannan littafi mai albarka muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awat islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullah ta'ala wanda muke gabatar a wannan masallaci na ihya'u sunna da ke kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria muna mika ta'aziyya ga yan uwa gaba daya na najeriya da wajen najeriya a dukkan musulmi dangane da rasuwar dan uwa alarama sheikh abdulrahman adam shuaib limamin masallacin makka hospital da ke kano asibitin ido ɗalibi a jami'ar bayero a ɓangaren wato continuing education sannan kuma majabakin malamin mu Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo wanda shi yake ja masa baki a tafsirinsa muna addu'a Allah ya fi masa Allah ya gafarta mal Abdurrahman Allah ya sa aljanna ce makomarsa wahalhalu da jinya da ya sha fama kafin mutuwarsa muna fatan ya zamanto kafara ne na zunubi da yake da shi kuma mu da muka saura mu ne abin tausayi don shi an ga cikawarsa ya cika akan hanya ta Allah kuma akan musulunci mu ne ya kamata mu tausaya kanmu mu roƙi Allah kuma Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa Allah Ubangiji ya yi mana jinkiri mai albarka mai amfani da za mu bauta masa ya Allah don numfashin da za ka bar mana ka samu yi amfani da shi wajen biyayya gare ka ya Allah ka ba mu lafiya da za mu yi maka bauta idan kuma ka zo ɗaukar ranmu Allah ka ɗauki ranmu muna musulmi masu imani masu cikawa da kalmar shahada Allah ya sa ya huta Allah ya haskaka kabarinsa Allah ya fi mana gaba daya malam ya ce faslun في هديه صلى الله عليه وسلم عند دخوله منزله mun yi magana akan fasali da yake magana akan shirya annabi akan zikiri ambaton Allah ta'ala to sai aka ruwaito mana wasu addu'o'i wanda za mu buga misalai akan su da suke nuna gaba ɗaya rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana cakuɗe ne da zikiri da ambaton Allah in zai kwanta zai yi zikiri in zai tashi zai yi zikiri in zai shiga gida zai yi zikiri in zai fita daga gida ma zai yi zikiri da sauransu ma'ana mana wannan bayanin ne don mu ma mu yi koyi da shi a cikin dukkan abubuwan da za mu yi mu zama masu ambaton Allah na yi bayani akan falalar zikiri da amfaninsa a satin da ya gabata to sai kuma a faɗi zikirin a aikace abinda annabi ya karantar da mu cewa mu yi na farko malam yace lam yakun li yafja'a ahlahu baghtatan yatakhawwanuhum walakin kana yadkhulu ala ilmin minhum wa kana yusallimu alaihim wa idha dakhala bada'a bada'a bisiwaki wa sa'ala anhum wa rubbama qala hal indakum min ghada'in wa rubbama sakata hatta yuhdara bayna yadayhi ma tayassara malam ya ce ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance wato yana afka wa iyalinsa bagtatan ba tsammani ba bai kasance yana da wannan ɗabi'a ta afka wa iyalinsa ba ba yayin haka a'a wato yana sanar da su ya yi musu bayani yaushe zai shiga gurinsu kamar misali idan zai yi tafiya in zai dawo sai ya kira ko ya sanar da iyalinsa lokacin da zai dawo ko kuma ya dawo ido na ganin ido baya dawowa cikin dare ta yadda zai zo wa mace ba aune ba ta sani ba haka a gida ma lam yakun liyafja ahlahu bagtatan yatakawwanuhum baya yin duk abin da zai yi musu wato su ji ba daɗi to baya yi to menene fassarar walakin kana yadkhulu ala ilmin minhum yana shigan kansu da ilmin su kenan yana yin sallama baya gadara cewa ai gidana ne kauyen afka kamar yadda wasu daga cikin masu gidaje wanda ba su yi karatu ba suke yi mutum kawai sai zo saboda gadarar gidansa ne kawai sai afka ya shiga gidansa ba tare da sallama ba wannan jahiliya ne da gargajiya ka yi sallama kamar yadda manzo Allah yake yi musu sallama sallallahu alaihi wasallam ko ka kwankwasa ko kuma tunda akwai waya ka ce ga kanan ka zo kana sanar da su za ka zo manzo Allah sallama ya faɗa ya ce kada wanin ku ya je wajen iyalinsa ko ya dawo daga tafiya ba tare da ya sanar da su ba yace ya yi musu bayani hatta tamtashita ash-sha'itha wa tastahidda al-mughiba wanda bata gyara gashinta ba ta gyara jikinta wanda bata aske gurin da za ta aske ba a jikinta na tsafta ta samu ta tsaftace jikinta don mijinta ya zo mata ta shirya wannan kula ne da hakki na dan adam musamman kuma abokin rayuwa wanda ake zaune da shi a gida to haka idan ya zo shiga gida ma baya shiga haka kawai kawai ka ga mutum kai tsaye ko matarka ce da kake ganin matarka ne ko gidanka ɗayanka ne in ba ka sallama wata ran za ka je ka gansu a yanayin da bai da kyau wataƙila ba ta so a ganta a cikin wannan yanayi wataƙila akwai yaranka mata baka musu sallama ba ka je ka shiga kansu a cikin wani yanayin da ba su so wani dan adam ya gan su ko da ko uban da ya haife su ne ko yaro ne karami in ya fara wayo zaka ga yana kokarin lullube al'aurarsa in zai shiga ban daki ko zai fito to bai kamata mutum ya rinka afkawa kan iyalinsa ko gidansa ko daki ba babu sallama wannan kuskure ne ba daidai bane kuma mu koya iyalin mu mu koya ƴaƴan mu ita ma matar ba daidai bane ta rinka shiga gidanta dan tana gadara gidanta ne ba sallama wannan ba daidai bane kuskure ne shi yasa ce wa kana yusallimu alaihim kuma aka dada gaya mana wata tarbiyya da annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam wa kana idza dakhala bada bisiwak idan zai shiga gidansa abin da yake farawa bakin sa yake gogewa aswaki yake me yasa saboda baya so ya afka wa iyalinsa a cikin wani yanayi wanda yake marar daɗi ka duba tsafta in ya shiga gidansa aswaki yake goge bakinsa sallallahu alaihi wasallama saboda na Aisha take cewa ba abin da annabi yake irin a ji wani sansani mara daɗi a tattare da shi baya so to wannan sai yake nuna mana ashe iyalanmu suna da haƙƙi akan mu a dangane da tsafta kullum musamman malam bahaushe shi yana aibanta matarsa iyalinsa akan rashin tsaftarta da ƙazantarta a gida ko a cikin abinci ko a wurin mu'amala amma shi bai fiye kula da kansa ba yawanci matanmu sun fi mu tsafta yawanci za ka ga matarka ta fi ka tsafta zai yi wahala ka ga mace ta zauna a gida jikinta yana warin gomi ko daudar sutura ba su fiye yi ba mata ba su fiye yin wannan ba zai wahala in ba wasu kaɗan daga cikinsu ba amma magidanta nawa ne suke afkawa iyalinsu cikin kazanta idan har annabi zai shiga gidansa don kula da hakkin matarsa sai ya aswaki ya goge bakinsa kai ne me za ka rinka zuwa da kaya masu datti da gumi a jikinka ba za ka tsaftace jikinka ba wani fa sai an ta rikici da shi akan wanka da Allah ka dan watsa ruwa ke ba zan yi ba dole ne galiban maza wallahi suna da kazanta galiban wallahi wani in ka gan shi yanda yake ta ce yanzu wannan haka yake zuwa gurin iyalinsa an yana cutar da ita akwai wurare da yawa na kazanta da mutane suke yi mutum fa za ka ga suturar da ya sama tana tashi haka zai ce afka iyalinsa ya shiga lokacin zafi lokaci ne da jiki yana buƙatar kulawa amma ya lait wasu wallahi ba sa yi abin da ya shafi harka ta makwancin mutum wani in ka ga inda yake kwanciya yadda ka san kura ne take kwanciya a gurin ba tsari ba abin nan sauransu a gyara ya bata a gyara ya bata wannan duka in mata suna ba ku labari wallahi za ku tausaya musu su wajibi ne duk wani namiji da yake da iyali to ya kula da jikinsa kuma ya kula da hakkin iyalinsa bakinka ka rinka tsabtace shi saboda Allah ya yi bakinmu yana cin abinci kullum safe da yamma da daddare da rana to shi yasa aka ce kullum in za mu yi alwala sau biyar sai mu wanke bakin sai kima ilahiya sau biyar sai ka wanke saboda karka je wa ubangiji da ƙasanta kuma abokanan zaman ka cutar da su tafarnuwa aka ce idan mutum ya ci kar ya je masallaci haka annabi ya kafa doka dan me dan kada ya cutar da mutane to ina ga wanda zai zo kwanta a shimfiɗa guda ɗaya da wani yana cikin wannan yanayi akwai matar da take cewa wallahi idan mai gidanta ya dawo ya cire kayansa in ta bar su a inda ya cire kayan nan gurin bai zai zaunu ba wallahi sai ta tattare ta fitar da su waje in ba haka ba wallahi gurin ba zai zaune ba saboda tsummo karan da ya zube wari suke kawai wataƙila sana'arsa ta ƙazamta ce haka zai zo mata wataƙila yana mu'amala da datti da ƙura da ƙasa da bakin mai da jini wataƙila wani abun ƙazanta yake to gaskiya wannan wajibi ne mu ɗauki shi a matsayin fikihun da za mu fahimta lallai annabi yana kula da hakkin iyali mu ma mu kula da hakkin iyalanmu kuma don mu zama muna da daraja a idansu mu zama muna da kima a idansu duk wanda ya gama ta sana da kazanta sai ta fita a ransa to kai ma fa ka sani fa a dole take zama da kai dan sakin ba a hannunta bane ba da ta sake ka saboda kazantar da kake da ita sai ya kamata mu yi kokari mu kiyaye mu kula da wannan hakki ne na shari'a tsafta abu ne mai kyau shari'ar musulunci ta zo da tsafta ku ji cewa aka ko gumi annabi ya gumi wallahi guminsa ake tattara ana yin turare da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su wannan yana da kyau mu kula da shi sannan abu na gaba ce wasu al'anhum annabi yana tambaya dangane da iyalinsa halin da suke ciki yaya kuke in ya dawo gida kuna lafiya yaya al'amura ka gari ba tafiya yi ba wani abu amma yana tambaya akan iyalinsa in bai ga wani ba ko bai ga wata ba ya tabbata a riwaya duk adadin matansa guda tara ko guda goma sha ɗaya an ce guda tara ne suka haɗu a lokaci guda da sauransu dukkansu kullum sai ya bi ɗakin kowa gidan kowa ya je ya gaishe ta kaga shi annabi ne shi ya kamata fa a je a gaishe da shi amma shi yake bi yana bi daki daki wanda mata ɗan shirya masa wani abu ma sai ya je ya zauna ma ya ci wani abu ya zauna su ɗan yi hira kaɗan min gairi masis haka ya zo a riwaya ba tare da an samu wata alaƙa ba amma dai za a gaisa su yi masa abin da za su yi masa na maganganu shi ma ya musu kullum kullum saboda kula da hakkin iyalinsa عليه الصلاة والسلام من كل شيء يا أهل السنة وربما قال هل عندكم من غداء ya kan shiga wajen iyalinsa ya ce ko kuna da abinci ka duba fa ko akwai abinci kuna da abincin rana a matsayinsa na annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin baya tambaya wa rubbama sakata hatta yuhdara bayna yadayhi ma tayassara wani lokacin shiru yake yi har sai an an halatto masa abin da ya sawwaka abin da ya sawwaka abin da Allah ya hore ba abin da rai ko zuciya take so a dolen dole ba wannan rayuwar annabi kenan a cikin gidansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الذكر عند دخول الخلاء akwai shiryar manzon Allah sallama sunna kenan da ya karantar da mu idan za a shiga ban daki shine alkhala wa sabata anhu anna rajulan sallama alaihi wa huwa yabuli falam yarudda alaihi ya tabbata kamar da zuwa riwayar muslim annabi sallallahu wani yayi masa sallama alhali yana bawali to bai mayar mai sallama ba wa akhbar anna Allah subhanahu wa ta'ala yamqutu al-hadisa 'ala al-za'id ya ba da labari cewa ai Allah yana hukuba yana fushi da duk wanda yana tsuguno yake magana duk wanda yake tsuguno yana bayan gida ko yana fitsari ana masa magana ko yana waya to annabi ya ce Allah yana fushi da wannan fushi da zai masa azaba to ko sallama kenan aka maka idan kana tsuguno to karka amsa ba a yi amma idan mutum yana wanka an ruwaito cewa mutum zai iya amsawa in wanka ne ba tsuguno ba wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam malam fiqh ma sun faɗa cewa idan mutum yana tsuguno ba a so ya rinka zance ba a so mutum ya rinka zance yana tsuguno to yanzu kan abubuwan da ake ma abin daki Allah da ya sauke har da wayar telefon wanda ya yi shahara ya burin kasa ya gina gida na alfahari har landline ta waya ake sawa da zai iya kiran iyali ko kuma ita kanta wayar ka ta salula akwai inda za ka rinka amsawa akwai lambobi da in an kira ka kawai zaka danna gurin ko kana tsuguno ko kana koma me kake duk ana yi da sauransu da rediyo ma da za a sa in qur'ani ma za ka sa in ma kiɗa za ka sa in ma mai duk a cikin banɗaki duk akwai in gidan rediyo ma za ka kama duk akwai duk yahudu sun tanadar mana shi to ya kamata kai musulmi ka sani akwai doka a kanka duk wanda yake yana tsuguno haramun ne a masa sallama ya amsa kuma ya yi ta magana sai dai in halaka ya gani idan mutum yana neman tsira yana neman kubuta daga halaka to zai iya magana وكان صلى الله عليه وسلم لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط وكل شيء نقبة النبي صلى الله عليه وسلم baya kallon alƙibla kuma baya bata baya in zai tsuguno shine bi ghaib wala bawl tsuguno na bayan gidan akan makumullah ko bawali wa naha an dalika annabi ya yani akan wannan hadisin imam bukhari da muslim malaman fiqh sun yi sabani dangane da fuskantar alƙibla ko fuskantar gabar yayin da mutum yake tsuguno akwai ginannen guri akwai wanda ba ginanne ba suka ce hadisin da aka ce annabi baya kallon alƙibla sallallahu alaihi wa sallam idan yana tsuguno hadisi yana magana ne akan in mutum yana tsuguno a fili a farfajiya ba nan wuri ba kama a daji duk wanda zai tsuguno a daji to kai ya kalli gabar kar ya bata baya sai dai kalli kudu ko arewa amma inginan ne ne to ya sa shamaki wannan ba laifi mutum zai iya kallon alƙibla idan yanayin tsugunan an yi shi ne za a iya kallon alƙibla ko a juya mata baya ma shi ma wasu malaman suka ce a yi ƙoƙari a yi shi kar ya kalli alƙiblan don fita daga saɓani don akwai wanda suka ce har ginan nan wurin ma ba za a kalli alƙiblan ba to kaga idan an bi wannan ƙauli duk wanda ya je aka gina masa ban ɗakinsa yana kallon gabar abin tsugunan ko yana kallon yamma ya ba wa gabar baya to kaga an haɗa shi da tashi hankali da babban aiki sai dai in ya ɗauki fatawar in akwai gini ba za a kalla ba ina fata ana fahimta mai littafin tesirar allah ya yi bayani ya kawo maganganun malamai akan wannan hukunci ya zo a riwaya annabi yana yin addu'a zai tashi daga bacci musulmi ku sani rayukan mu a hannun allah suke to ana so idan muka farka mu kira allah annabi idan zai farka daga bacci yana addu'a kamar yadda ibn qayyim faɗa cikin zadul ma'ad alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur wannan sananniyar addu'a ce da ake idan an tashi daga bacci imam bukhari ne ya ruwaito ta kitabud da'awat nana aisha ta faɗa cewa idan manzon Allah ya tashi da daddare sallallahu alaihi wasallama wani lokacin yanayin Allahu akbar guda goma in ya tashi da daddare sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar guda goma kuma ya ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah guda goma in ya ce subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi guda goma سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس guda goma. استغفر الله استغفر الله استغفر الله guda goma لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله guda goma اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا sai ya rufe da faɗin wannan ya ubangiji ina neman ka tsare ni da kuncin duniya kaga duniya tana da kunci Allahumma inni a'udhu bika min dhiqi dunya ya Allah ka raba ni da kuncin duniya kai ma ka rinka yi wa dhiqi yawmil qiyama ya Allah ka raba ni da kuncin ranar tashi alkiyama wannan sau goma yake fada sannan sai ya fara yin sallah sai ya yi wannan sai kuma ya fara sallah to kaga waɗannan abubuwan malam abubuwa ne da muna da buƙatar su wallahi wannan in ya farka yake wannan abu yanzu Allah ya taimake ka mana a rayuwarka kana kana yawan gaya wa Allah cewa ya raba ka da kuncin duniya ya raba ka da kuncin lahira kuma Allah ya taimake ka ya ce ya yadda ya karba ya raba ka da kuncin duniya ya raba ka da kuncin lahira malam me kake nema me kake nema a duniya sama da wannan to ita kuma addu'a irin wannan daurewa ake ana jejjefa ta a hankali hankali in yau ba a karba ba gobe sai a karba shi kuma Allah in ya karba sau ɗaya shi kenan to shi yasa za ga wasu Allah ya hore musu rayuwar ba su cikin kunci kuma a lahira ma ba za su shiga cikin kunci ba ya Allah ka yaye mana kunci ka yaye mana damuwa ka yaye mana cututtuka ka raba mu da larurori sannan yakan yi wannan addu'ar in ya tashi daga bacci la ilaha illa anta subhanaka allahumma astaghfiruka li dhanbi la ilaha illa anta tsarki tabbatar gare ka babu an bauta da cancanta an ba kai ba ina neman gafararka ina da zunubi ya Allah was'aluka rahmatak اللهم زدني علما لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ya Allah ka bani rahamarka ka ƙara min ilmi ya Allah kada ka kautar da zuciyata bayan ka shirya da ni ma'ana mutum ya roƙi Allah ya tabbatar da shi akan hidaya don wasu ɗin sun shirya kuma sun lalace daga baya yace wa habli min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ka bani rahama da gare ka dan kai ne mai bayarwa Abu Dawud ne ruwaito wannan wato hadisi kuma annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tashi daga bacci yace la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم sannan sai ce Allahumma kfirli Allah ka yafe min bayan kai wannan kace Allah ya yafe maka auda'a bi du'ain akhar ko kuma kai wata addu'a din ta daban wanda kake so usuji bala to duk wanda ya wannan a cikin dare Allah zai amsa masa yace fa in tawadda wa salla in mutum ya alwala kuma ya salla qubila salatuhu to za a karbi sallarsa wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi ka ji fa in kana da wata addu'a da kake so Allah ya karba maka ka tashi da daddare kai wannan bayan ka yi wannan sai ka yi addu'a to Allah zai karbi addu'arka kuma an kada ma da sallah an gaya maka ma sallah za a karbe ta la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir kaga wannan ka sani sai alhamdulillah ka sani subhanallah ka sani الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر شما كائيا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شما كائيا سوني كو ذاك هذاك جونا سيكا شاء اللهم اغفر لي الله كيافي مو تو الله زي يافي مكان ko kuma ka yi addu'ar da kake so to Allah madaukakin sarki zai karba addu'ar ka in kuma ka ƙara ma da sallah to in Allah ya sa da ma za a karɓi sallar da kai din abdullahi ibn abbas yana ba da labari cewa a ranar da ya kwana a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce ya ji annabi lokacin da ya farka ya daga kansa sama ya karanta ayoyi guda goma nan na cikin suratu al-imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab har zuwa ƙarshe ayoyi guda goma nan na ƙarshen suratu ali imran annabi din ya tashi daga bacci da daddare kan ɗaga kansa ya karanta waɗannan ayoyi sannan sai aka ji yana faɗin wannan اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ديكنا ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ديكنا ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق نو كينا أوكو كينا اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم wannan addu'a tana nan cikin hisnul muslim ne hisnul muslim ya kawo ta sai ka je ka haddace annabi yana yin wannan kaga ana kulla alakar ka da ubangiji a baccinka da tashinka a baccinka da tashinka ka kwanta da sunan Allah kuma ka tashi da sunan Allah nana Aisha take cewa idan ya tashi daga bacci wani lokacin ya ce Allah ya kance Allahumma rabba jibrila wa mika'ila wa israfila فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني فشيدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم النبي أنا وانا رواية إمام مسلم أنا قد كاين داريني مالا na cikin dare ne wannan addu'o'i ne na cikin dare shi ma mai yasin musulmi ya kawo ta idan ya fita daga gida wannan in ya tashi to in ya zo fita gida fa annabi kan ce bismillah wannan kullum in zai fita gida sai ya faɗa bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah wannan shine zikirin fita gida ko kuma a wata riwayar bismillah tawakkaltu ala Allah Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlama aw uzlima aw ajhala aw yujhala alayya hadisi ne sahihi shi ma mai sunan musulmi aka in zai fita gida koyi wancan koyi wannan yanzu bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah idan mu koya yaran mu ko ka ce ya Allah ina neman ka tsare ni a fitan nan da zan yi kan na bata ko na batar da wani an adilla au dalla ko na kauce ko na kautar da wani ko ne zalunci ko a zalunce ni ko ne wauta ko a yi min wauta a wannan za ka iya yi duk wanda ya fita da wannan kaga ya fita da wata kariya ta musamman ta addu'a da ya roki Allah ya ba shi kariya a wata riwaya yace duk wanda zai fita daga gidansa yace bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah in dai wannan addu'a da muka faɗa to za a ce da shi hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu shaytan kana faɗin wannan addu'a za a ce an shiryar da kai kuma an isan maka kuma za a kare ka kuma Allah zai sa shi dan ya nisance ka Abdullahi dan Abbas ya daɗa faɗa ya ce ya ji annabi a daren da ya kwana a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ji manzon Allah yana yin addu'a zai fita masallaci sallar asuba Allahumma ja'al fi qalbi nura واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا واجعل من تحتي نورا اللهم اعظم لي نورا wannan ko aka yana nura nura nura nura addu'ar da yake yi in zai fita masallaci da asuba to suna nan addu'o'i malam da yawa da ya karantar da mu in za a shiga masallaci mai ce in ɗayan ku zai shiga masallaci idza dakhala ahadukum almasjid falyusallim ala an-nabi duk wanda zai shiga masallaci yayi wa annabi sallama wa yaqul allahumma iftah li abwaab rahmatik kenan zaka ce assalamu alayka ya rasulullahi allahumma iftah li abwaab rahmatik wasu suka ce wa masallacin da annabi yake kwance ne ko ka ce wassalatu wassalamu ala rasulillah am wannan kowane masallaci Allahumma ftah li abwaab rahmatik Allah ka bude min kofofin rahamarka wannan addu'a shiga masallaci idan za ka fita masallaci sai ka ce Allahumma inni as'aluka min fadlika ya Allah ka bani daga falalarka an ruwaito shi da kansa in zai shiga masallaci yana yi wa kansa salati sallallahu alaihi wasallam shi da kansa to shi da kansa yana yi wa kansa salati to kai ba za ka yi ba sannan sai ce Allahumma firli zunubi wa ftah li abwaab rahmatik idan ya zo fita ya yi wa kansa salati sai ce Allahumma firli zunubi wa ftah li abwaab fadlika na shiga abwaab rahmatik na fita kuma abwaab fadlika an ruwaito saboda zikirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu kayyim ya gaya mana rayuwarsa gaba ɗaya zikiri ne in ya sallah asuba yana zama a inda ya sallah manzo Allah yana zama a inda ya sallah jama'a in mutum ya sallah asuba Allah ya hore masa lokaci ya lotacce to ya rinka zama a inda ya sallah asuba yana mai yin zikiri annabi yana zama in ya idar da sallah asuba yayi ta ambatan Allah hatta tatlu ash-shamsu sai rana ta fito me yake yadkurullahu azza wa jalla kawai zikiri yake tun da aka yi sallah asubahi yana ta zikiri yana ta ambaton Allah ya ta tasbihi ya ta salati ya ta hailala ya ta istighfari sai har rana ta fito sai tashi raka biyu wanda ya faɗa hadisi duk wanda ya wannan raka guda biyu Allah madaukin sarki zai bashi ladan umra duk wanda ya zauna a masallaci har ya ta zikiri har rana ta fito to kama Allah rubuta masa ladan ya je umra bayan wannan kuma in ya koma gida in gari ya waye gari ya yi sha yana yin addu'o'i Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur ya Allah da sunanka muka wayi gari da sunanka za mu kai yamma da sunanka muke rayuwa da sunanka muke mutuwa ya Allah kuma kai ne za ka tashi mutane matasa a hannunka take wannan annabi yana yi ko kuma ya faɗi asbahana wa asbaha almulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawmi wa khayra ma ba'dahu wa a'udhu bika min sharri hadha al-yawm wa sharri ma ba'dahu ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر kullum annabi yana wannan idan yamma ne kuma sai ce amsaina wa amsal mulku lillah walhamdulillah har zuwa ƙarshe wannan kenan zikiri ne na safe idan garin Allah ya waye yake sallallahu alaihi wa sallama sai na abubakar wata rana yake ce da shi ya rasulullahi ina so ka umarce ni da wasu kalmomi da zan rinka faɗa idan na wayi gari haka kuma rinka faɗan su in nayi yamma kaga su kan kullun alheri suke nema shine wanda Allah ya ce da shi ka rinka ce Allahu fatira samawati wal ardi alimul ghaibi wash shahadati رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه أولا وسلم وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم wannan annabi ne yace sai na abubakar ya rinka faɗa in yayi yamma ko ya kai safiya wannan hadisi ne sahihi kai a wata riwaya ma yace kai in ka zo kwanciya ma ka faɗa wa idza akhasta madja'aka ka rinka faɗa ya kai siddiq shi ma wannan addu'a tana nan cikin hisul muslim Allah masa albarka mai wannan littafi da ya waro ya kawo su ya faɗa a cikin hadisi duk wanda yake faɗa in ya waye gari ko ya kai yamma yana yin addu'a yana bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim yake faɗin wannan sau uku da yamma sau uku da safe illa lam yadurruhu shay'un babu abin da zai cutar da shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam amma duka wannan na gaya ma shaidan bai zai barka ba mantawa za ka yi ya koyar da su ya ce in kun kai yamma ko kun kai safiya ku rinka cewa raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyan ko wa bi muhammadin nabiyan yace kana haqqan ala allah an yurdiyahu hakki ne akan allah ya yarda da mai faɗin wannan ya koyar duka yana cikin addoyin safiya da yamma اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة أرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك دون دي ونن أعتق الله الذي أنت وياين صدقه جهنم duk wanda ya wannan addu'ar in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika laka fa lakal hamdu wa lakal shukr yace duk wanda ya wannan addu'ar faqad adda shukra yawmihi ya gama bayar da godiyar ranarsa gaba ɗaya ya gama yi haka duk wanda ya faɗa da yamma ma shi ma ya sauke nauyin da Allah madaukin sarki ya dora masa addu'o'in da ake da safe da yamma malam suna nan tari da yawa in kai da kansa a cikin zadul ma'ad kuma ku koma cikin hisnul muslim na kusa kusa wasu za ku samu waɗannan addu'o'i sai mu karanta su mu haddace su da mu da 'ya'yanmu gaba ɗaya akwai na shiga kasuwa akwai wanda ya karantar da mu sahidul istighfari yace shugaban istighfari ne duk wanda ya buga ta sau ɗaya in Allah ya sa ya mutu a wannan rana dan aljanna ne shi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي يجي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت شيكنا يجي دون دي فدوان الدؤر ينا ليكيني ya mutu a wannan rana to annabi ya ce alkawari ne zai shiga aljanna dakal aljanna wanda ya faɗa a yammaci ma haka yana mai yaƙini ya mutu a wannan yammaci zai shiga aljanna kenan kaga yana cikin azkarus sabahi wal masa zikirin safe da na yamma ka rinka faɗin sayyidul istighfar idan baka haddace ba samu shi ka sa shi a motar ka ko ka rubuta a kofar gidanka ko a falanka ka rinka yi kullum kullum wannan abu ne da zai taimake ka kwarai kwarai da gaske annabi ya karantar da mu addu'o'in da zamu yi idan zamu sa sutura اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له magala ce duk wanda ya sanya sutura ya ce alhamdulillah alladhi kasani hadha sawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwatin ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi addu'a kawai zaka yi zaka sa kaya idan kai wannan addu'an za ka sa sutura ka an yafe ma zunubinka ya koya mana in mutum zai shiga misali zai shiga gida shi ma ya addu'a in zai fita ya gaya mana duk na gaya muku sallallahu alaihi wa alihi sallama idan ka yi azumi annabi ya karantar da kai ga abin da za ka faɗa idan ka yi azumi idan ka sha ruwa idan ka je arfa ga abin da za ka yi idan za ka yi alwala za ka yi addu'a in ka gama alwala za ka yi addu'a idan an yi kiran sallah akwai addu'a bayan kiran sallah akwai addu'a yace duk wanda aka gama kiran sallah yayi addu'a yace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته duk wanda ya wannan addu'ar yace halal lahu shafa'ati ceto na ya halatta gare shi ranar tashin alkiyama ko ina malam an gane ko ana yin addu'a a cikin sunan ya zo addu'ar da za a yi ta tsakanin kiran sallah da ta da ikama Allah baya juyar da wannan addu'a duk wanda aka gama kiran sallah kafin a yi ikama ya yi addu'a to ana kyauta zaton wannan addu'ar ba a juyar da ita yace sallallahu al'afiyata fi dunya wal akhirah ku roki Allah ya muku afwa a duniya da lahira ku roki Allah ya muku afwa duniya da lahira a wata riwaya yake cewa kai ai bude ma akwai addu'a da in mutum yayi ma wato subhanallah bude kofofin sama ake Allah ya karba addu'a lokacin da ake kiran sallah da lokacin da ake sahun yaki a jihadi to ko da yanzu baka zuwa jihadi baka zuwa kira ana kiran sallah amma duka wannan ina gaya muku wallahi mantawa muke kamar ba a yi su ba idan an ga wata annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin addu'a duk jinkirin wata in aka gani allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka allah to ina ma zaka ga yaushe ma kake duba watan ballanta na kai addu'a amma akwai addu'a ta tare idan goma ga zulhajji ta shiga wanda Allah yana yawaita umartan mutane su yawaita yin talili da tasbihi da ambatan Allah in za a ci abinci annabi yana cewa ayi addu'a an za a fara cin abinci ayi bismillah idan kuma aka gama a roƙi Allah shi ma dai a gode masa a ce alhamdulillah farawa a fara da sunan Allah in an gama kuma a ainihin wato yi wa Allah godiya idan mutum ya azumi annabi ya karanta da shi ya zikiri ka roƙi Allah idan kai azumi Allah baya juyar da addu'ar da aka yi ta lokacin da za a sha ruwa duk lokacin da mutum ya azumi zai sha ruwa yayi addu'a to ana kyautar san Allah zai karba addu'arsa ba kana yin azumi litinin da alhamis ba to kada ka kuskura ka sake wato ba ni sunan shi ba ka yin addu'a waɗannan lokuta wannan misalai ne kaɗan daga cikin ga ya basa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu na yin addu'o'i kenan kaga idan mutum zai dora wa kansa tsari to kullum kana cikin zikiri ne in zaka hau mota akwai addu'a ake in ka sauka akwai addu'a da ake shiga gida addu'a fita gida addu'a kwanciya addu'a shiga kasuwa addu'a ko ina addu'a to sai ga mutum yana rayuwa mai daɗi rayuwa mai kwanciyar hankali irin wannan Allah ya dora ka ka seta rayuwarka a haka sai aka ce mutuwa sai ta zo ta same ka to kaga alhamdulillah ni tara kai ka mutu akan alheri irin wannan mutuwa da ba ta da wahala ta ko mai sauki shi shasa duk ahli sunna da yadda shi ahli sunna ne to ya rinka zikiri ku dinga zuwa kuna kuna zagin wasu suna yin zikiri na bid'a ko kuma ba ku yin na sunna lalle wanda ya zikirin bid'a yayi aibu to amma kai ka gane wannan din na bid'a ne kuma na sunnan ka san shi kuma ka ki kai to in ba sa aka ce ba wannan wanda yayi na bid'an idan yayi da kyakkyawan niyya iya fahimta sa kenan abin da ya zo masa kenan sababar san Allah ya sa wannan watakila Allah ya iya bashi lada akan wannan abun kai kuma Allah ya kona ka tunda ka san na gaskiyar ba ka yi mutum malam rayuwarsa duk da tsari kai ba ka addu'a za ka shiga ban daki ba ka yi idan za ka fita ba ka in za ka shiga masallaci ba ka in za ka fita ba ka in za ka kwanta ba ka in ka tashi in za ka hawa mota kullum kana hawa mota ba ka addu'a kullum sai ka je kasuwa ba ka addu'a duk waɗannan zikiran da ake baka yi addu'a da kake kai subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal azim ta cikin sallah ne ita ma kana faɗa ba kamar san ka faɗa ba saboda kullum ka saba kana yin ta lokacin da kake faɗanta ba kana faɗanta ne da niyyar Allah ya maka abin da yake cikin yake cikin ta ba da sauransu so wallahi yan uwa suna da rauni akan harkar zikiri ɗin da ambaton Allah kuma ina gaya muku wallahi duk wanda yake mai zikiri ne mai yawan ambaton Allah ne da wuri zai samu shiga aljanna da yardar Allah ta'ala akwai hanyoyi da Allah zai baka dama ka samu rahamarsa ko da baka da kuɗi in baka da miliyoyin kuɗi da zaka gina masallaci ko ka gina makaranta ko ka yi wani abu ko ka yi sadaka ko kuna abu ga abin da bakin ka zai yi ibnu taymiya yake cewa da sauran malamai suke cewa zikiri yana cikin abu mai sauki a cikin addini abu mai sauki kuma wallahi in ga muku sirrin sabo ne wanda isa ba bai iya bari ko walla wani bacci yana farkawa za kai ko bacci yake za ga bakin yana ta motsa saboda ya saba ya saba ya saba wani kuma duk yanda za a yi zikirin yana zaune sai dai ya ta kalli kalli ta leke leke da zai iya ba saboda ne ya saba ba gashi an zauna a masallaci ana jiran liman ya zo ya rasa ya zai ya je masallaci da azhar da wuri liman bai zo ba ya je masallaci da magariba da wuri liman bai zo ba ko ya je masallaci isha'i da wuri liman bai zo ba ana ta abubuwa mai salatin annabi yana yi mai zikiri yana yi mai istighfari yana yi mai tuba yana yi shi ko bai san me zai ba me yasa saboda bai saba ba walam yurabbi nafsahu ala zalik bai tarbiyantar da kansa akan wannan ba ko mutum ita danna dannan waya haka za ka kare ka leka can ka danna can ka danna can ka gano zunubi ka leka can ka gano wata masifa amma baka ambaci Allah ba kuma wannan lokacin ya riga ya wuce kayi asararsa bala yace fas ثبت عنه أنه سن الأذان بترجيء وغير ترجيع وشرع الإقامة مثنى وفرادا ولكن كلمة الإقامة كإقامة الصلاة لم يصح عنه إفرادها البتة وكذلك الذي صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين وشرع لأمته عند الأذان خمسة أنواع ما نهيكي شوى yanzu ya shiga harka ce ta kiran sallah alam ya shar'anta mana ko ya sunanta mana yin kiran sallah da tarji'i da kuma gairi tarji'i akwai yanzu yawanci ladanai ba sa kiran sallah ta tarji'i yawanci inda ba waɗanda suka karanta suka gani ba irin kiran sallah da ake yi sannan ya Allahu akbar Allahu akbar kafin a ashhadu an la ilaha illallah sai a ce ashhadu an la ilaha illallah ko a hankali to akwai masu yi akwai kuma wanda ba su yi to duka dai ya halatta ga baki daya an fahimta ba fa ana nufin masu hayya alal ba shi yake nufi akwai kasuwa da ko me dalilin kin hadan kin fadan faladin oho Allahu alam ba shi yake nufi to ya zo annabi ya ce ai bi tarji wa bi ghairi tarji wannan kenan idan an duba kitabul azan na littattafai na sunna sai bukhari muslim abu dawud da tirmidhi sauransu ya kawo nau'i nau'i na kiraye kirayen sallah da annabi ya karantar da kuma ikama masna wa furada bibiyu da daidai Allahu akbar Allahu akbar kaga wannan masna ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga wannan kwaya daidai ne an gane sai dai kalmar kad iqamatis sala ibnu qayyim yace bai inganta ba cewa za a faɗi daya قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر إشاء سيدي أشي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أقول ما سكسكري سنة قد قامت الصلاة كسكريني وقد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أي الصلاة فاعل والفاعل مرفوع والفاعل مرفوع شي فاعل كل رفع ne da shi sallar ita ce ta tsaya so kad qamatis salatu kad qamatis salatu ba kad qamatus salatu ba ba daidai bane larabci ma bai ba yawa kad qamati as-salatu ai asalin kad qamat as-salatu ne to sai aka abin nan sai aka sai aka hadi aka ci kad qamatis salatu shine daidai lalle a koya wa baki faɗin haka din saboda da yawa ladanai suna yin kuskure a wajen wannan ikama din kada kamacin salatu kada kamacin sala guda biyu za a yi duk da akwai wasu malaman fiqh wanda suka ce guda ɗaya amma shi a ra'ayinsa a fahimtarsa guda biyu ne haka ana maimaita kabbarorin kiran sallah a farko ko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau nawa ake sau hudu to shi ma ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ibn qayyim ya dada cewa kar ayi sau biyu sau hudu za a faɗa ya shar'antawa al'ummarsa nau'i nau'i kamar haka خمسة أنواع نكرا صلى أحدها أن يقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الهيئلتين فعبدلها بلا حول ولا قوة إلا بالله ولم يجي عنه الجمع بينهما ولا الاقتصار على الهيئلة وهذا مقتضى الحكمة فإن كلمات الأذان وتو ذكركم وكلمة وكلمة الآيات أي على دعاء إلى الصلاة فسن للسامع أن يستعين على الله على هذه الدعوة بكلمة الإعانة الثاني أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أن من قال ذلك غفر له ذنبه يا سنن تاوى وتومي كيران صلى كو وندي كيران صلى abubuwa kamar haka. mai kiran sallah wanda ya ji kiran sallah ya faɗi irin abin da mai kiran sallah ya yi to ladan kuɗe da mai kiran sallah sai dai watakila a ce ya fi ka ladan ɗaga sauti ka faɗi misla ma ya ƙulal mu'azzin amma banda hayya alatai ne hayya alal sala hayya alal fala kai ba za ka maimaita ba fa abdala ku habi sai ya canja hayya ala sala hayya ala fala da faɗin la haula wa la quwwata illa billah idan ladan ya ce hayya ala sala sai ka ce la haula wa la quwwata illa billah hayya ala fala la haula wa la quwwata illa billah an gane ko yawwa ولم يجع عنه الجمع بينهما ولا الاقتصار على الهيئلة وهذا مقتضى الحكمة ba a ce a haɗe su ga baki ɗaya ba daban-daban ake yi wannan shine sunna kowace a faɗe ta ko kuma akan a tsayu akan hai'ala ɗin kawai in an ce aljam'u bainahuma yana iya ɗaukan fassara kamar haka ka ce hayya ala sala kuma ka ce la haula wala quwwata illa billah ka gani yawwa حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله آه. حي على الصلاة لا دان لا حول ولا قوة إلا بالله ميجي كذا لا دان يشي zai ce hayya ala sala shi ma ya dada cakko la haula wala quwwata illa billah din da aka ce wani ya faɗa shi ma kare ya haka ina fata ana fahimta ko kuma shi mai saurari ya ce kawai lahaula ya ce ya ce hayya ala sala din kawai shi ma ya maimaita to ai an ce annabi ya canja maka in an ce hayya ala sala ka ce la haula wala quwwata illa billah wannan shi ne hikima ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma kalmomin kiran sallah duk zikiri ne ai ko ba ka bane zikiri ne to kaga an kafa da kai ma kai zikiri lokacin da ladan yayi kiran sallah yayi zikiri sannan kuma ala din addu'a ne an gani kira ne in ce addu'a nan addu'a ta kira mana kira yayi a zo a yi sallah to kai kuma tunda ba kai ne ka daga sautin ka kira mutane su zo sallar ba to sai aka canja ma aka ce ka rinka cewa me la haula wala quwwata illa billah kuma an ce mutum ya nemi taimakon Allah da yin addu'a idan ba ni sunan shi idan ya ji wannan da kace la haula wala quwwata illa billah ai ka kana neman taimakon Allah ne baka da dabara baka da wayo sai a wajen Allah kenan kana neman Allah ya baka dabara ya baka wayo ya taimake ka akan bin Allah sannan an sunnanta idan an idar da kiran sallah mutum ya ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko bi muhammadin rasula wannan addu'a ce da ake yi bayan kiran sallah kuma annabi ma ya faɗa cewa duk wanda ya faɗi wannan bayan an gama kiran sallah ghufira lahu zambo an yafe masa azunubansa ana gama kiran sallah ka ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasula sallallahu alaihi wasallam za a yafe maka bayan wancan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma akwai wato Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma bayan kiran sallah akwai wannan raditu billahi rabban akwai salatin annabi ma duka yazo kai wa annabi salati bayan an gama kiran sallah gashi nan shine na uku an yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihi min ijabati almu'addini kai ne amsa wa kiran sallah mai kiran sallah amsa masa da kake yi to sai kuma kai wa annabi salati yace wa akmaluha ma allamahu ummatahu hiya salatul ibrahimiyya ibn alqayyim yace cikakken salati shine salatin annabin da annabin ya koya wa al'ummar sa mai suna salati ibrahimiyya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid gaba daya وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قبعة بيو wannan shine cikakken salatin annabi da ya koya wa al'ummarsa ya fi Allah musalli ala Muhammadin wa sallim sam salati ne amma ba cikakke ba ne amma wannan ibrahimiya cikakke ne ko da kuwa ibn qayyim wannan raddi yake wa in tahazlaqal wato mutahazliqun wai yana raddi ne akwai waɗanda suke ganin wancan Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim shi ma salati ne ko kuma sauran salatoci da aka kawo musamman da wannan Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ko da mai suka ko da mai magana ko da mai hankoro zai yi hankoransa lallai dai salati ibrahimiya shine cikakken salati abu na hudu mutum ya faɗa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatu qa'ima ati muhammadan lil wasilati wal fadila wa ba'athu maqaman mahmuda wannan ita ce riwaya ingantacciya riwayar Imam al-Bukhari a kitabut tafsir amma akwai wanda aka saba ana yi Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatu qa'ima ati muhammadan lil wasilati wal fadila wad darajata rafi'a wannan karin addarajatul rafi'a din riwayar bata inganta ba so kar a kara sannan kuma yace wa ba'athu maqaman mahmuda anan ya tsaya wa ba'athu maqaman mahmuda anan shine daidai akan ce mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad wannan karin innaka la tukhlifu al-mi'ad din shi ma bai inganta ba abu na karshe an yad'u li nafsihi ba'da zalika Allahu akbar duk wanda ya gama wannan wannan shine abin da ake bukata mu yi tun yayi in an gama kiran sallah ku duba zikiri wannan na kiran sallah kawai sai dai taladanan mu na masallaci duk sun haddace waɗannan abubuwa ko a rubuta musu a wajen kofar da suke kiran sallah don su haddace to idan ka gama kuma an halatta ma ka yi addu'a ka roki Allah abin da kake so ana so mutum ya darji bayan kiran sallah yayi addu'a dan lokaci ne da Allah yake karban addu'a bayan kiran sallah ya zo a cikin as-sunan anhu addu'a la yuraddu bayna al-adhan wal iqama ba a fa juyar da addu'ar da aka yi ta tsakanin kiran sallah da ta da iqama in an kira sallah kafin a ta da iqama wannan lokacin ladan ya gama kiran sallah kafin ya ta da iqama wannan lokaci ne na addu'a shi sa wani zaga ya kafe ya rike hannunsa tun daga kiran sallah har a tada ya kama addu'a yake saboda yana so ya cin wariyar lokacin ko kuma ya kama yin sallah a cikin sallar yayi addu'a da ina fatan ana fahimta fama naqulu ya rasulullah qalu fama naqulu ya rasulullah sai sahabbai suka ce to ya manzo Allah me zamu faɗa bayan kiran sallah da ya kama bayan kiran sallah kafin ya kama me zamu ce yace sallallahu al'afiyata fi dunya wal akhirah ku ta roƙon Allah ya baku afwa ya muku rangwame a duniya da lahira a duniya da lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi sunnanta kuma shine sunnarsa so sai mu kokari mu ci moriyar waɗannan zikirai da aka rawaito mana a kiran sallah kawai banda fa sauran wurare da muka ambata abin da muka faɗa na daidai Allah muke roƙo ya mana arziki ya ba mu lada a kan shi wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe muna roƙon Allah ya mana afuwa ya mana rangwame ya Allah muna tawassuli da sunan nikinka kyawawa waɗanda idan an roƙe ka kake amsawa Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka sa aljanna mu komar mu Allah ka ji dan iyayen mu Allah ka ba mu lafiya da za mu maka bauta ya Allah ka tsawaita kwanakin mu akan alheri ubangiji Allah ka sa aljanna ce mu koma wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu tambayoyi muna ba da uzuri saboda yanayin da ake ciki insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته